fasali na bakwai sai wato tsawatarwa almahazir a tsawatar da kai hulmul yaqaba mafalki akwai wani abu da ake ce ma hulmul yaqaza wato hulmul yaqaza menene hulmul yaqaza wa iyaka mala yace ine maka ka shaidu hulmul yaqaza da mafalkin nan na falki kana falki kana mafalki falke kake amma kana mafalki menene wa minhu an tad'i al-ilma lima lam ta'lam kai da awar ilimin abinda baka sani ba ai kaga ba kwana kake ba wanda yayi da awar abinda bai sani ba ai halke yake mafalkin halki mafalkin halki ilmul yaqaza mafalkin halki kenan kana falki amma kana mafalki au itiqana ma lam tutqin ko kuma ka ce ka kyautata abinda baka kyautata
kaga wannan ke ɗayan ma'anta idan ka aikata hakan nan ba huwa hijabun kadirun an al'ayi wato ya zamo
daga dai wani ya tsaya dai malam ya ce fa'in fa'alta in ka aikata hakan nan fahuwa hijabun kathib an ilm wato wani wato shamaki ne mai kauri daga ilimi zai shamakance ka daga ilimi a gane ko ihzar an takuna aba shibrin mala ya ce kuma ka kiyaye kar ka zama ma'abuci taka ɗaya taka ɗaya shibri wannan shine wanda hausa ga ce taka ɗaya ko abu shibri menene abu shibri wa kada kila mala ya ce hakika an faɗa al'ilmu talatatu a shabari ilimi yana da taka guda uku yana da taƙa guda uku ilimi yana da wato taƙa guda uku farko dai man da kana fi shibril awwal da kabba wanda ya shiga cikin taƙa na farko to za a fara girman kai kowa yana yin mukabala da shi to sai da shi ya girma ya girma ka san dare ya kai ya girma karatu ake wannan da ka fara sai ka gaji a kai da ukun kowa karawa kai na ganin wani mahaukaci yana magana cewa yan ɗariƙa da yan shi'a wannan ɗan yaro yan ɗariƙa da yan shi'a sun yi ahalin sun la haula wala quwwata irin wannan duk inda gama suna irin wannan magana ƙarshen duk ahalin sunna in ga gairin mutum na irin wannan abubuwan zai koma wurin ya shiga barbara ba so yaushe ne za ka katanta ahalin sunna komi lalace ahalin sunna ka kaddari ya lalace lalacewa ka duk ina ne take ahalin sunnan ka kashe dan kungiya ne to kana gaba dan kungiya da kuma wanda yake maki Allah da manzansa ko kuma ka ce ahalin sunna ya shiga demokradiya dama ba ana aibata ahalin sunna cikin wani abubuwa biyu ba ko a ce dan kungiya ne ko a ce kuma ahalin sunna ne wanda yake demokradi to duk komi demokradiyan ahalin sunna ba ka hada shi da ɗan shi'a kaga wannan rashin hankali ne kaga irin wannan irin wannan in kaga irin mutum da wannan mahasabi ne hasada ce ta yi yawa cikin zuciyar shi shi yana ganin waɗancan malaman da yake ma hasada sun samu abin da shi bai samu ba ni haka ni kaddare su to da wani abu zai jarraha su kaga bari ya aiwata su da irin wannan kaga abu shibrin kenan dakhala fi shibril awwal hujjojinsa kawai sai ya ce dai zai ce ahalin suna ahalin suna sun yi da demokradiyya ko ba man da kala ta shirin awal ta kabbara ni wanda ya shiga cikin taka na farko zai yi girman kai wa man da kala fi shirin zani tawaba in ka shiga cikin takadabi sai ka fara kankantar da kai ka san da lalle ba a faɗin cewa uban kowa bai isa ba ko kuma uban kowa za mu iya mukabala da shi wa man da kala fi shirin zani in ka shiga na uku alima annahu ma ya kaga wannan lokacin za a ga mutum ya zanna kwarai ya san da ai bai sani ba hafizta shi ana waga ba tsaki a shiya ba to haka ne to duk in shi ilimi yana da murahikanci kamar yadda murahiki yake murahiki da murahiki in ya kai murahiki gida yake ko wace iyaye kai da ita ko ba haka ba to hakan nan ne in ka zo farko farko ilimi ganin kake kowa iya ka kai da shi ai duk jahilai ne mutane illa anta inda duka je kalle ko wata yan matsala sai ka zo ka fara magana ta baka san ko da an kai ka ba ma an gano ta a ba malam babu abin da zaka leka wallahi ba a shanye wannan littafin ma da ka gano shi wani ma ya hardace wallahi wani ya hardace to me yasa muke wahalar da kawo nan ha kaga shibrul awwal kibr shibrul thani tawaba shibrul thalith alima annahu lam ya'lam at-tasaddur qabla at-ta'ahhul sai kuma ka bijiro gabanin ka zama ma'abucin abin ka san akwai mai bijirowa gabanin ya zamo ma'abucin abu gabanin ka zamo mai abin kuma ka shahara kanka ihdar tasaddura ka kiyayi wato kutsawa qabla ta'ahul gabanin ka zamo ahli kana kutsawa gabanin ka zamo ahalin abun wa huwa abatu fil ilmi wal amal aiki ne cikin ilimi da aiki da ilimi kawai yanzu da za ka fara sai ka da gari ba dai ka gani wani jan bakin ma bai iya ba yana jan bakin bakin na da ne eh mana haka ne shi yana bayanin yana aibata da to kuma malama madu akwai abin da Allah ya muna ni'imar da shi a Nijar mu kiyaye wannan ni'ima kullum ina roƙo Allah ya dawo mu da ita rishe aibata juna a Nijar a Benin tana da wannan hitina Benin kuma mahitinan tana kuma zabar mamu to kuma kai da abbenin ga malami Nijar kana aibata shi wanda ne Nijar din ma ba su aibata shi ba kaga wannan kuskure kaga babban ni'imar da Allah ya yi muna wani ni dai ban ce wani na hawan mimbari ba ko ya hawo wurin karatu ya ta aibata wani babu wannan a Nijar jiya wani yake ban labari kirista ma sai ce kai wai Nijar ga ahli sunna ga ɗariƙa ga kirista amma ba ka jin komi sai Najeriya
suke buɗe ma kofa akan waɗansu
a yanzu shi ya yi dama mana a kan da shi kai malam muhammad shi najeriya shi najeriya ba su kadai ba har ma malaman da ake ganin da cijawa ne masu hankali suna su haka nawa shi ne matsala kamar a kai Ane ya wuce shiga shi shi uba ne malamin uba ya yi dama a kan da lokacin yana farko nan yanzu ya yi dama mu muke da to ka sa a ba shibrin in aka je shibrin tsani kenan za a je shibrin tsani wato alhamdulillah gaskiya mu dai ni'ima ce gare mu kar mu yarda mu buɗe baki a kanta kar kai ka kuskura ka hawa mun ka zagi wani malami ko Allah ya saba maka cikin fahimta sai ka zauna ka iske shi mana duk malamin da akwai cikin ƙasar ka kana iya zuwa ka ko ba ƙasar ka kana iya taka ka je wurin ka kai malami ka bada wata masala in ka yadda gaskiya ya gyara in ba da gaskiya kuma shikenan kai ka gyara amma zuwa a aibata juna wannan ba ɗabi'an ƙwarai ba ce domin yanzu in ka lura su waɗanda suke makiya Allah ya tarabbasu su kawai za su kalli suna magana cewa fa tarabbasu ne ku dai dan saurara musu za ku ga abin da za su yi ba da yana da alherin zuwa majalis ko da mutum ya gama jami'a irin wannan na jihohin yana yana setan jiddan ai in ka lura shi menene ake cewa murabbi so da yawa malamanmu na zaure sun yi ba mu tarbiyya da malamanmu na aiki su malamanmu na aji in kan lura kaman dai musawa suke eh amma malamanmu na zaure wallahi kullum mun ka zo makaranta irin zaman ga malam sai yayi muna fada malam sai yayi muna fada malam Muhammadu da ya san malam shi malam zai zai fada zai kana kuskure malam zai azaba ka fada duka wannan abun so mu ne yake ku kiyayewa ne to kuma har yanzu gashi yana nan a filato amma malamin shi ma akwai shi a filato amma wallahi kwata kwata ba su ba su ba su ba su shiga mutane ba su ba a ba ma su duda ba komai ba su shiga ciki ba su shiga ciki komai komai ba su shiga ciki wallahi ba su shiga a kuma suna da shi malamin shi yana daga cikin malamai uku filato in ta rikice masu su malam sharu lawal malam muhammadu anjau malam muhammadu rana su ukun na a filatu dukkansu kuma ba su yadda ba su shiga kungiya ba su shiga irin hayaniyar gaba duka ya ana nan sai dai suna zaman su in kun ka zo a zauna ai karatu har illa masha Allah a tashi kaga malamin da yake yana karantar da mutane ba ruwan shi da tsegumi ba ruwan shi da aibata mutane yayi bai da lokacin wannan amma ko ka zauna in ka zauna kana zuwa kai kuma kana aibata mutane kana karantarwa kana aibata mutane me amfani ka in ba ka ra'ayin mutanen ne to kar ka aibata su in kuskure ne je ka nuna musu kuskure kaza da kaza da kaza da kaza a wuce kaga kuma kuma akwai abin da Allah ya taimake mu a Niger mu a Niger yan siyasa na nan mu ko muna nan babu wani malamin da aka tare dan siyasa so shi kuma Najeriya wanda malamin dan siyasa ne eh eh eh malamin malam ne yanzu da sai sai ya dogo shi wannan dan siyasa ne sai ya dogo shi ba shi kuɗi domin shi mai yaki in akwai wani malami ya illata shi ya aibata shi haka ne to mu kuma Allah ya taimake mu babu wani almajirin da za a zo a ce wai yan siyasa an tare da shi ko wani abu siyasa ma mu ne jar babu da sai dai da wani lokaci kuma Allah Allah kare ya kawo mana ita in ma za ta zo kuma Allah ya kawo mana ita da sauki eh Allah amma yadda ake irin waɗannan al'amurra kaga in kan lura kwanan bayan nan rikicin mala abubakar law kowa ya san bawa Allah karatun shi yayi karatu mai kyau ya ce annabi alaihi salatu wassalam duk waɗannan abubuwan sun zo cikin abin annabi sallallahu alaihi wasallam ake ce an haife shi da kaciya an haife shi da mai yankakke cibiya mai kwalli ne duka kaga ba su da tabbat ba su da gaskiya babu magana ta gaskiya ce duk abin ba su inganta ba kawai ni a illa bai aibata ba karatu ne kuma kowa ya yi karatun sai yi amma na ji wani malami kaga irin waɗannan malaman su ne illa cikin al'umma sai yana magana cewa almajiri na ne ai na yi mai nasiha gabanin kaza kaga kai na babba na matsayinka babba ba ka sakin ba ka saka mutane hanyar har a samu kuma a fada mu bawa Allah bai kyau ba to nan kana ko kana da maslaha ga gwamnati ba ka zuwa kai irin wannan sai kuma fadar a sa abin da ake fada sa abin da ake fada shi jama'a da wanda ya zo ya ce wannan kashi ne da wanda ya ce wannan ango ne duka ba da wanda ya zurce wannan zakari ne wanda ya ce al'aura ce duka ba abin da sun ka faɗa ba kuma irin waɗannan abubuwan bai dace ba ga ahalin sunna in an kasa ɗan uwanku gaba ku kwaye mai baya kuma kun san amma matukar yana da gaskiya kuma kun san yana da gaskiya to bai dace ku kwaye mai baya ba har ku samu har wani wanda ba kai bai samu hanyar da zai iya zowa ya cutar da shi wannan shi ne irin hakan nan bai da daɗi muna irin waɗannan abubuwa sai a tasaddur shi ne mala cewa karkila man tasaddara qabla awanihi faqad tasaddara li hawani duk wanda ya gangaro ya bijiro gabanin lokacin ya bijiro duk wanda ya fito gabanin lokacin fitowa yayi to bakar tasadda li hawani hakika ya gangaro ga abin da za a walakaitar da shi domin ka zo ba lokacin da ya kamata ka zo ba ka ga me ya kamata a yi sai wala kai tar da kai wani ma ka jibi wani ma bai gane komai ba at-tanammur fil ilm sai ka zamo damisa cikin ilimi kuma damisa menene tanammur fil ilm ihdar ma yatasalla bihi al-muflisun ka kiyaye abinda fallasassu suke ɗebe kewa da shi min al-ilmi na ilimi yatasalla ɗebe kewa yuraji mas'alatan aw mas'alatayn sai je muraji'an mas'ala ɗin ko mas'ala biyu fa idza kana fi majlisin fihi man yusharu ilay idan cikin majalisi ya ga akwai wani babban malami wanda ake nuna yatsa zuwa gare shi asarar ba haka fihi ma sai ta ya fara cewa ya mashayikh mas'alata kaza ma za ka tsoro da fiha dan ya yi bincike kuma yana gani akwai wani malami babba wanda yake son ya ga kasawa shi li yuzhira ilmahu dan ya bayyana ilminsa wa kam fi hadha min sawa kai da yawa cikin wannan matsala akwai abu mai muni aqalluha an ya'lama anna an-nas ya'lamuna haqiqatahu karamci ya sadda cewa aqalluha an ya'lama anna an-nas cewa mutane ya'lamuna haqiqatahu wai su san haqiqaninsa وقد بينت هذه مع أخوات لها مالا بكر أبو زيد يجي لا بين وأن المسألة تعرض أنوان في كتاب التعالم كتاب التعالم كتاب التعالم كان رشد ina baka ina baka nasra ina nasra na biyu ina baka nasra guda a na ba shi su biyu dan ina da wani nasra ta bakar abu zai ina da nasra yanzu da shi kwatafiya gare ni sai ni je wata maktaba wanda nake sayan littattafai wuri na yace kai malam kana da littattafai to ga wasu littattafai kana bukatar su sai ni je ni sun zabo waɗanda nake bukata kyauta ya bani shi ya gane ko ni a ni na ba shi kyauta at-ta'alum to at-ta'alum wannan littafi yana da muhimmanci kwarai wato at-ta'alum kamar me muna malami muna malam kenan nuna malanta ke shine ta'alum tajahal tanawab ta kaza kamar at-ta'alum kamar kana da awakai malami littafi ne abubakar ya yi shi shine akwai wani mutum a farko a farkon littafi yayi wata mas'ala akwai wani malami ko bi an ka tambaye shi sai ya bada masa sai wasu sun ka kirkiro sun ka kirkiro kalima sai suka ce ya ce ma ma'anar kalmar kubu shari'a yace al-kubu shari'atu nabatun fil yaman lahu ra'iha ina shi bai taba ce a'a ba farkon littafi ta'alin baka da yanzu shi baka taba tambaye shi ba yace maka a'a sai suka ce maka al-kubu shari'a nabatun fil yaman lahu ra'ihatun ya ji tsayiba bakar abu zai cikin ta'alum ya zo da wannan mas'ala farko farko to shi duk abin da ka tambaye sai ya faɗa maka duk abin da ka ce mai sai ya ce maka bai ce maka a ban sani ba to shine ana buga misali da mas'alatul kunfushariya mas'alatul kunfushariya kenan idan ya kasance wato akwai matsaloli kwarai wanda duk wani abin da aka tambaye ka kai kana da ilimi akan sa kaga akwai matsala to shine tanammur fil ilm ka nuna zarunta ka nuna kai namir da misali su ilimi in gare ku malam yace na bayyana wannan cikin littafi da ita da yan uwanta cikin ta'alum alhamdulillahi rabbil alamin
an ga kore an ga kore
masu wani bane sun ke sha'awar shi kaga shi kawai ya kawa ne bai san mara fatawa ne akwai matsala shi adu suna ne ko ya yi kawar shi da wani na da jini